فاتحة صلاة الفاتحة صلاة تفتح لنا بها أبواب الرداء والتيسير وتبلغ بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراهمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعرفي برحمة تأتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا آه كما يدنا فداجيا mun ƙare magana aljanu wadda Allah ya hakaito mana a wannan sura wadda Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gaya wa al'umma cewa ga wahayin da aka yi masa na cewa aljanu sun zo sun saurari karatun sa to wannan wahayin da aka yi masa Allah ya faɗi irin abubuwan da aljannu suka faɗa da bayan sun ji alqur'ani suka koma suna faɗa to jiya mun ƙare maqul qaulul jin mun kuma ci gaba da jin wahayi na biyu kenan da aka yi masa ohiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljanni ko faqalu sannan kuma ohiya ilayya allaw istaqamu ala tariqa wanda shi mai kwana to wannan wa annal masajid din shi ma adafi ne akan wannan a annahu annahu istama'a nafarun faqalu din nan shi ma yana da cikin min jumlata ma ohiya ilayya kenan cewa an masa wahayin cewa annal masajid lillah wannan da abubuwan da aka masa wahayi an umarce su ya faɗa ne saboda dukkaninsu wato wannan fi'ilin kul din yana aiki akai wato kuma ka gaya wa mutane ka gaya wa mutane cewa annal masajida lillahi cewa masallatai ai mawadi'us salati masallatai baki dai guran da ake sallah lillahi din na Allah ne wannan lamun lil istihqaq ce ma'ana masallatai na Allah ne nasa ne kadai saboda koda wani ya gina masallaci ko da wani ya mallaki masallaci to masallacin nan shi ba shi da mallaka a kansa masallacin nan na Allah ne tabbatar da mallakarsa ga Allah shi yake nufin masallacin nan aikin Allah kawai zai shi ta ce to fala tad'u ma Allah ahada shi yasa malamai suka ce a cikin masu tsira'ar akwai wanda ya karanta da lami kafin anna wato wali annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada akwai lami cewa kuma tunda dai masallatai an san na Allah ne mallakar Allah ne ba wanda yake da iko da su sai Allah to ko ba wanda ya cancanta a kiraye shi a masallaci in ba Allah ba sakamakon masallatai dakin Allah ne ba a yi komai a ciki in ba aikin Allah ba wannan abin da yasa aka ce manzon Allah ya faɗa saboda a ciki akwai kamar raddi da tawbihi ga kafirai saboda wannan mushrikai na maka suna kallon masallatan nan na Allah kamar nasu ne zamu ai Allah har yana kamba ma mana har suna hana wani zuwa ba ko Allah ya faɗa wa saddu an sabilillahi wa kufurun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahli minhu akhbaru ai babu bala'i da tashin hankali irin ku hana hanyar Allah masallacin Allah nan mai alfarma ku hana aji wal saddu an sabilillah wal masjidil haram saboda suna ganin kamar nasu ne har ma suke hana zuwa to Allah yana hana zuwa masallacin nan saboda ai ba naku bane na Allah ne ko to shi yasa to Allah yake musu kamar radi ke masallatai fa ba naku bane masallatai na Allah ne to tunda na Allah ne ba ku da mallakar su kuma ba ku da ikon ku yi wani aiki da ba na Allah ba manzo Allah sallama san da ya fito makka ya samu a cikin ɗakin Allah mai alfarma na Ka'aba amma jajjera gumaka a ciki ana bauta musu an yi mutum mutumi na mutum da ɗansa wanda su suka riya wannan mutum ɗin da ɗansa annabi Ibrahim ne da annabi Ismail ga su da ainihin kyamare din nan kyauraye irin nan na caca al'azlam an mutum mutumin su a cikin kuma ɗakin Allah mai alfarma wanda shi yasa manzo Allah da ya jefo da su ce wannan daki ne na Allah ko yana nuna sa sandan na ja alhaqu suna fadowa kamar yadda waki adnan dai ta fa hadisar fatuhu makka tarihin ya nuna to wannan ayan Allah yana musu raddi ne cewa wannan aikin da suke na sanya gumaka a dakin Allah da rike dakin Allah su dauka mallakar dakin Allah nasu ne har hala wasu zuwa wannan ba su da iko akan hakan masallatai mallakar Allah ne wannan a haka ne sannan kuma wannan kafin da yake tona ayar zai isar yayi ha akan musulmai mu kan musulmai din ya kamata lalle wannan ayar ta zama na mahallu ba dukkanin masallatai na Allah ne saboda haka kada mu kuskure mu mai da masallatai suna da sha'ari na kungiyanci a ce wannan masallaci ne na sunna ko wannan masallaci ne na dariƙa wannan ba an fa Allah da wannan ba ina ba da tarihi alhamdulillah ba wai dan iya ban kai da ba akwai wani masallaci ta unguwa da na taba zama irin haka ta faru masallacin nan aka yi fada masu izala sun ce nasu ne yan dariƙa sun ce nasu ne aka raba lima sai ya zama na an raba sallan masallacin yau ɗan izala ne lima gobe ɗan tijjaniya ne lima jibi ɗan kadiriya ne lima so daga ranar sallar yan izala ba wanda zai zo a yan dariƙa ranar sallar yan dariƙa ba ɗan izalan da zai zo ni na zo masallaci sallah kawai sai na masallaci wayan sai na ji ba al'adar a shawai ba sallah yadda riga bace rana sai kuma yin zalla sun sa ganin tsaron da tarbina a gaba na ce a yau an yi sallah na zai ba wazifa ba na tsaye aka yi sallah da ni malam washe gari kullum sallah sai na ga waɗanda na ga sun buɗe sun yi kira sun yi komai ba kuɗi a cikin su to daga ranar na ce wannan masallacin ba zan ka sallah shi ba masallacin Allah bane to kawai lallai ya kamata mu yi taka tsantsan masallaci na Allah ne shi yasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa duk wanda kuka same shi ya zo masallaci a wannan masallacin nan man an shada zalatan duk wanda kuka ji ya zo masallaci yana cigiya kaza ya bata ko kuma yana yin ciye da siyarwa yana tsaye da kaza a tsaye kaza a tsaye kaza ko kuma yanzu yana tallan magani ko to duk wanda ka yana wannan idan cigiya yake manzo Allah ya ce ka ce la rabda Allahu alayka kada Allah ya sa kaga abin da suke nema manzo Allah ya ce fa innal masajida lam tubla li hada ba a gina masallaci dan a cigiya ko dan a cuci ba inda ma iya zikirin lahi wasu salati masallaci zikirin Allah da salati sallah kawai ake to masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan ya haramta wannan ladin lace nafiya ya kore kwata kwata na iya kai kada kwata kwata a kirayi ahadan kada ku kirayi wani Allah a ciki bi an tushi ku kun shirka kama kanat yahudu wan nasara idza dakhalu kana itahum wa bi'u kamar yadda yahudawa da nasara idza dakhalu kana itahum ko idan suka shiga cocinansu wa biyarhum da dakunan ibada su ne guda ashirin ku sai su yi shirka to ba a rubuta masallaci na Allah ne kawai idan zaka yi abin kan coci ka je coci in zaka yi an ne kudin amma banda a masallaci kamar yadda Allah yake faɗa kuma ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya ba sallar fiyar ta addini ba to ko wannan bai halatta ba ba ga masallaci na Allah ne aikin Allah ake yi wannan nazala inna wahiyya li zikrillahi was salati zikirin Allah da salati an yi ilhaqin ilimi ba ma ba da ilimi saboda shi ma ba da ilimi yana cikin fuskoki na zikirin Allah ilimi yana cikin nau'o'in zikirin Allah saboda Allah ya faɗi Allah ya faɗi musulunci baki ɗayansa da cewa zikiri ne ko laqad adallani an zikiri ba da izja'ani ranar kiyama kafirin da ya musulunci ya fita zai ce wannan wani da ya ce ban musulunci din ya cuce laqad adallani an zikir shine ya raba ni da musulunci ba da to in dai musulunci dukansa zikiri ne musulunci kuma kiwa musulunci shine ilimi to so da an yi ilhaqi ilimi kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin sa yake zamana yake zama sahabbai suke zuwa yake bada fatuwoyi yake bada ilimai to ilimi shine cikamakin addini saboda haka an yi ilhaqin sa yana shine babban zikiri a addini saboda haka zikirin Allah ilimi yake nufi ana zikirin Allah da ilimi da sallah duk su ne abin da yake ana amma duk abin da ya saba wannan to ba a yi sa a masallaci
وإنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا
yau sannan kamun ya ta gaba sannan masallatai yana da muhimmanci wannan saboda lokaci masallatai suna da alfarma suna da alfarma ma'ana suna da wasu khasa'is wanda wani guraren ba su da shi wanda ya fi kowanne alfarma kamar yadda manzo Allah ya faɗa mun sani masallacin Allah ne alfarma ne na maka ko almasjidul haram daga nan kuma sai inda manzo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina dan manzo Allah ya faɗi cewa yin sallah a masallacin sa dinnan khairun min addi salatin fi ma siwa ko illa almasjidul haram sallah sallah a masallacin Annabi ta fuka irin ta dubu in kai azhar daya kamar kai azhar dubu ne masallacin da kadai ya dara shi a yawan lada shine masallaci mai alfarma na maka mai bin su a lada na uku shine shine masallacin almasjidul aqsa masallacin qudus inda aka haifi annabi isa inda manzon Allah anan yayin isra'i anan yau manzon limanci waɗannan su suka kowanne daraja a sallah kuma su ne suke da alfarmar da mutum zai iya nikan gari ta kanas ya ce na yi niyyar na tafi ka'aba ne sallah da niyyar neman lada ladan ta ya ko'ina na yi niyyar na je madina kadai nan na je masallacin annabi ne sallah ko kuma na yi niyyar na je kudus nan na je masallacin ne sallah shi ne latu shaddu rihal wannan ya halatta kai wannan masallacin amma ban da su to ba shi halatta kai niki gari ka tafi wani masallaci da niyyar cewa sallah ta fi a wannan masallacin wannan bai halatta ba babu shi ban da wannan guda uku komai kyan masallaci komai iya kira al'imaminsa da shi da na ungo ku ɗaya ne bai halatta mutum ya ce sai na je masallaci ka zan sallah da niyyar tafi wannan babu shi sallah akwai masallaci ɗaya ne in ban da wannan guda uku sai dai akwai almasajidul fadila masallatai masu daraja ta musamman wanda daraja tasu ta same sun same ta ne da faɗi na manzon Allah kamar masjidul quba ko masallacin quba a madina saboda masaukin manzan Allah ne a hijira manzan Allah ya sauka a nan bayan manzan Allah ya sauka a nan a nan yi sallah bayan manzan Allah ya sallah Allah ya yabi wannan masallaci saboda saukan manzan Allah har Allah ya ce wannan masallacin ma ya fi kowanne ko la masjidul usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi Allah ya gaya manzan Allah wannan masallacin tun ran da aka sa tubalin sa na farko akan tsoron Allah ka gina shi ya fi kowanne masallaci samun cancanta ka je ka tsaya kai sallah a ciki kun banda masallacin manzan Allah da wannan guda uku to masallacin Quba zaka iya zuwa bayan shi dukkanin waɗannan masallatai al-masajidul fadila waɗanda suke da alaka da rayuwar manzan Allah manzan Allah ya taba tsayawa a gurin to sun samu daraja darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya zuwa am na'am kamar dukkanin su dukkanin su musulun qiblatai masjidul jin wannan da muka faɗa inda manzan Allah ya sallana yana nan in ka wuce Quba din ko masjidul jin yan duk wannan misalul fadila ne amma darajar tasu da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sunan ma sunan ma ba ayat ba wato malamai sun yi magana da yawa kan shin sunan ma zaka iya cewa na niki gari idan naje masallacin ku ba suna da wannan dama ko ba su da ita malamai sun magana da dama a malamai sunan ma ba su da wannan khususiya din kai tafiya ta kanas dan ka je masallacin kai sallah sunan ma wannan guda uku su ce da wannan alfarma amma idan ka je masallacin Madina za ka iya ziyartar su don neman lada kamar yadda manzon Allah yana zuwa Kuba duk ranar Asabar yana fila to za ka iya wannan wanda suna al-masadul fadila amma bayan su dukkanin masallatai dar da su daya ba wani masallaci da ya dara wani ba wani masallaci da aka ba da lada akan wani dai banda wannan guda uku da wa anal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada kar ku kirayi kowa a masallaci in ba Allah to daga nan da Allah ya hana kiran kowa manzo Allah ya hana ciniki ya hana cigiya to ya hana dukkanin hirar duniya dukkanin abin da yake wani shu'uri ne na duniya ba za a je masallaci a yi mitin ba kuskure ba za a je masallaci a yi wani sirri ba wani gani ije ta najo ko ba za a yi wannan ganin ba masallaci sallah da zikiri da bada ilimi kawai shi ake yi wanda shine ake Allah su ma saboda abubuwa ne da su wasala ka da Allah wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada wa annahu shi ma wannan yana da cikin wato bil fatih wal kasr isti'nafan ko shi kuma wannan jumhur sun karanta shi sabanin innahu innahu ne ba jumhur shi kuma wannan sun karanta shi da fataha ba annahu shi kuma nafi'u ya karanta shi da kisra a wannan gurin nafi shine bai bai da jumhur amma dukkanin kira'o'i ne mutawatirai kira'o'i na alqira'atul ashr kowanne mutum ya karanta daidai ne yana daga cikin abubuwan da kira'a da manzon Allah ya karanta da ita to wa annahu ko wa innahu ko isti'nafan والضمير للشأن وتو أنه مشيوا نمر لما قام عبد الله يدعو shi ma wannan wato zai zama da kenan adafi ne akan uriya ilai da yana daga cikin abin da aka gaya wa manzon Allah a wahayin nan cewa lokacin da lamma qama abdullah lokacin da manzon Allah wannan babban bawan Allah wannan ai ai muhammadin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine malaman ilmin ba'an sun masa al-izharu fi maqamil idmar ko saboda da a siyakin da can tunda ya ce uhiya ilayya to da sai ya ce kuma wa annahu lamma qumtu tunda ana fada da ya da harshen annabi ko to amma sai ce wa annahu lamma qama abdullah me yasa aka yi izharin saboda ta'ziman lin nabi wa tarwihan bi sha'ani saboda fadan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba ba ba wanda Allah yake ba wa wannan siffa kullun yake danganta shi da kansa kamar manzon Allah fa annahu lamma qama abdullah ko yayin da babban bawan nan nawa ya tsaya muhammadin annabi ya dubo Allah na ga annabi kamar lokacin da ka tsaya ya dubo manzon Allah ya tsaya yana kiran Allah ya abudu yana yin bauta da matsi ne na khalil a wannan gurin ibada kadu ai aljannu mustami'una liqira'atihi to aljanun nan da suka suka jin alqur'ani sun kusa ya kununa alaihi sun kusa su tattara ta taru akan annabi sallallahu alaihi wasallam libadan su cika wani kan wani a danfare a cika da yawa wannan ya komar da kadu din fa'ilin da ke cikin wawu din yana nufin su wannan aljannu din ake nufi wato san da manzo Allah yake yin sallah din nan kadu ya kununa alaihi sun kusa su cika su yi cikar gaske su taru a kansa har su zama kamar libada wato al-libt huwa shay'un ladhi kana ba'duhu ala ba'd wani abu ne an cika wani ya hukun wani ya hukun wani to sun kusa su yi cikar kwari wani ya danna wani saboda yawan su to nan ya fasara da asuwa ya fi kusa su kan nan aljannu wasu fasara kuma sun fasara da kadudin wato kamar ana gaya manzon Allah makircin makiyansa ne daga mushrikan maka cewa sanda kake tsayawa a ɗakin Allah mai alfarma kana yin sallah to makiyansa sun kusa su cika su taru su zo masa da cutarwa ba don Allah ya kare shi ba kadu ya kununa alaihi ne bada sun kusa sa ya kununa alaihi su cika su taru akan manzo Allah libadan bi kasirin labi wajen miha ko libadan ko lubadan jam'u libda kan labid fi rukubi ba'dihim ba'da wato wannan kamar tamyizi ne a a shine kamar maf'ulin maf'ulin bihi ne ya kununa ya kununa libadan alai sun kusa su ta mana taro mai tattaruwa amma shi libadan din zai zama na sifa ne ke na lima hazu saboda shi libadan ya sifa shi lima hazu wato kanu ya kununa alaihi ya kununa alaihi ba jam'an ko kuma a ce mujtami'ina libadan saboda idan a ce kanu alaihi din ya ce kana lahu mutum ya taimaka wa kenan ko amma aka ce kana alaihi an haɗa ƙarfi a kanka an cuce ka kenan to kanu ya kunu da alai zuwa ta tattara akan manzon Allah wata iri tattara wato libadan wato mujtami'ina libadan suna mutattara wasu kan wasu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi rukubi ba'dihim ba'dan wajen tattaro su izdihama idan suka taru hirsan ala sama'il qur'an wato idan aljannin ne yadda suka taru wajen jin alqur'ani kenan
قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا
karatuwa
إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا saboda aya daya إلا بلاغا من الله ورسالا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا to nan a fahimci wannan ayoyin da kyau akwai abu muhimmi a cikin wannan ayoyi cewa Allah yana faɗan cewa sanda annabi ya tsaya yana sallah ko ya tsaya yana ibada ko a haramin maka ko kuma sanda ya tsaya a wannan masallaci inda aljannun nan suka suka taru Allah ya ce to sun kusata su cika akan sa idan aljannun ne wato sun kusata su tattara su cika akan manzon Allah wajen kokarin jin alqur'ani wajen kowa yana son a manzon Allah ya ba shi wata shari'a daga alqur'ani nan in kuma mukiya ne wato ana nufin mushrikan maka wanda shi yafi kusa saboda kadu ya kununa alaihi yana nufin taruwa akan ka na cutarwa su fa ajan nan ba taro cutarwa bane dan in taruwa ce ba cewa ba to kana lahu kenan ko wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni ai haga ba ba kana ala auni ai fi auni yace kai ta addada to a to idan shaidan idan makiya ne wanda shi yafi kusa to taro da suka yi akan manzon Allah sun yi taruwa ne na kuriya sun yi taruwa ne na suna son lalle manzon Allah ya nuna musu gaskiyar nan su ganta yanzu a fili yin da gaske ne yanzu nan a yi ta ta kare su gani to sai Allah ya gaya wa manzon Allah ko aljanin ne suka taru ko mutane suka taru akan ka suna son lalle sai ka ba su shiriya a fili sun karba ko kuma in muke ne lalle sai sun kure ka ka dora su akan daidai yanzu da iyawarka to sai Allah sai ya faɗi wannan ayoyi a harshen manzo ko kala ko kul duk an karanta shi kul inni kul inna ma ad'u rabbi wala ushriku bi ahada to kamar nan Allah ya ce wa manzo Allah to kala to ka gaya musu mujiban lil kuffar ka ba su amsa su wannan kamar da suka taru fi qawlihi irji amma anta shi da suka ce wannan abin da kake kai ka daina a fi qira'atin kul ka gaya musu ka ce inna ma ad'u rabbi wala ushriku bi ahada ni kadai abin da nake yi ad'u rabbi ina yin sallah ne ina bautawa ubangiji na ilahan ina bautawa sa sai ubangiji wala ushriku bi ahadan iyakar abin da nake yi kenan ibada ta nake yi ba tilasta ku na zo ne ku yi ba sannan ba ni nake da ikon da ce ku shirye yanzu ku shirye ba ibada ta nake wala ushriku bihi ahadan bana tarar da kowa ga Allah wala ushriku bihi ahadan kaga daga nan zaka gane mushrikai da suka damu manzon Allah a wannan taro shi sa yake cewa ni bauta Allah nake ba shirka ba ni kamar ba yadda kuke yi nake ba ko qul inni ka ga ya musu ka ce ni la amliku lakum darran wala rashada ni ba ni da ikon mallaka muku darran ba ni da ikon mallaka muku wani abu na cutarwa gayyanci ne bata wala rashadan ba ni da ikon mallaka muku shiriya shine khairan wani alheri qul ka gaya masa ce inni lan yujira di min Allah ahad ni wannan tunda Allah ne tuwar kawai na gaya muku babu wanda a cikin ku zai ya tsayar da ni daga Allah min azabi daga azabarsa in asaitu in na saba Allah ko walan ajida min dunihi multahada sannan ba ni da wani ba ni da wani daban wani Allah wanda yake zai zama min multahadan zai zama min mafaka idan na saba wa Allah bai isa da sakon nan ba illa balagan min Allah wa risalati illa kadai abin da nake da shi shine balagan kadai na isar da wannan aike min Allah daga Allah wa risalati da jerin sakonni da Allah ya turo ni da su to wannan ayin abin da yasa na fade su duka a tattare saboda darasin da yake ciki abu na farko a cikin wannan ayoyi kafin mu je ga darasin abubuwan da lugdar su shine farko akwai la amliku lakum darran wala rashada akwai wani abu hasulul badi da ilmu badi ce al ihtibak ko wato a kawo wasu abubuwa guda biyu kowane sai a kawo rabin sa ana nufin wannan da dan uwansa wannan ma da dan uwansa misali qul inni la amliku lakum darran ba ni da ikon mallaka muku cutarwa me yake shi cutarwa amfani amma ta ce wala rashada to ma'ana ba da ikon mallaka muku darran wala nafa'an amma darran da sai wai nafa'an sannan wala rashadan ba da ikon mallaka muku shari'a me yake shi shari'a bata to rashadan din ya wakilci dalala to duk da ba fadi suna nan a tare kamar yana kul inni la amliku lakum darran wala nafa'an wala dalalan wala rashadan to amma sai al ihtibak kawai sai la amliku lakum darran wala rashada kowanne ɗayan zai wakilci ɗaya wannan yana da cikin nau'o'in ijazi da yake a ilmul ma'aya ilmul badi yana da cikin abubuwan ban sha'awa na iya tsayi da ma'ana ko to ba ni da ikon mallaka muku shari'a ko bata ko amfani ko cutarwa qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada wannan jumla kuma ba ni da wani mafaka daga Allah in dai ban yi wannan aikin da Allah ya sani ba wannan jumla kuma mu'tarada ce ma'ana mu'tarada saboda illa balagan min Allah wa risalati wannan istisna'in istisna'i ne daga la amliku lakum wato ban mallaki shirya ku ko batan ku ba illa balaga iya abin da na mallaka shine isar da aiki kaga wannan yayi daidai da fadin Allah kenan ko qul la aqulu lakum indi khaza'inu llahi wala a'lamu al-ghaib wala aqulu wala aqulu indi malak in attabi'u illa ma yuha ilayku ban bazan taba ce muku ni nake taska Allah nake bada arziki sama da kasa ba muni ba malaika bane ni ba wasanin gabe bane ba in attabi'u illa ma yuha ilay kadai abin da na sani shine ni aiki aka tuyo ni kuma gashi ina ida to abin da yake cikin wannan darussa shi ne wannan karatuka ne da Allah yake umartar manzon Allah a lokacin isbatin tauhidi da yarda Allah ya samu ka zo kan wannan ayar irin wannan kwanaki lokacin da manzon Allah yake muwajahan kafirai lokacin isbatin tauhidi to abin da abin da ya zama shine ya lazumtu manzon Allah yayi saboda isar da aikin nan daidai shine manzon Allah yayi tajridi ma'ana tajridi manzon Allah ya dinga warewa kafirin nan su gane menene wazaifur rasul menene aikin manzo me ba aikin manzo ba ya dan manzo ya zo yana kira za ku ringa tilasta manzo ya kawo alkiyama inda gaske ne kawo alkiyama ba aikin manzo bane ya dan manzo ya zo yana kira za ku ringa cewa in gaske ne ba mu shirya tamu yanzu ko a ba mu littafin alaka tamu ai ba wa mutum shirya da shiga ba aikin manzo bane aikin manzo isar da sakon da Allah ya ce to saboda haka shi yasa anan a muwajahan kafirai a tahrisin araba meye aikin manzo da wanda ba na manzo ba duk sanda suka wa manzon Allah irin wannan muwajaha sai Allah ya ka gaya musu wannan baya daga cikin aikin da turaka aikin manzo isar da sako yasa yake faɗa qul inni la amliku lakum darran wala rashada ba ku shiriya ko ba ku wani abun amfani ba aiki na bane ni aiki na illa balagan min Allah wa risalati isar da aike da sakonnin Allah din nan shi da aiki na amma san aikin Allah ne to saboda kaga ashe duk wanda yake irin tunani irin wannan na kafir cewa manzon Allah ba zai iya amfanin sa shari'a ba ya aje kansa a ma'ajiyar kafirai ne saboda duk inda kaji Allah yana cewa manzon Allah ga ya musu kafirai Allah yake magana da ita ba inda Allah ya gaya wa manzon Allah cikin sahabbai ce ga ya musu ba ka da iko akan su babu duk ayoyin Qur'ani bisa istiqsa'i kamar waccan da na faɗa yanzu قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول عندي ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي سورة الأنعام يقول إتما وأن آية أنا جماعة قال لك وأنذر به الذين أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تفكرون وأنذر به الذين يخافون أنا ين جماعة لكن الله يأتي أتبع غري سورة كافرين kafin a zo ayoyin baya ma magana kafirin suke yi sarka sai Allah yake gaya masa ka gaya wa kafirai ba aikinka ne taskar saboda ka bude ba kai aikinka sakon Allah na abi shine aikinka to duk wanda aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bashi shari'a ba ko bashi da kun bashi shari'a ya aje kansa ne a mazaunin kafiri shine yake ganin iyakar bai iya bambance me haƙin annabi da na Allah ba kuma da yake manzon Allah ne ba saboda wannan Allah ya magana da kafirai ne shi yasa a gaba dan Allah ya gama da kafirai ke magana da ya gama faɗa sai ya ce illa balagan min Allah wa risalati iya abin da zaka yi isar da sa sai ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada me Allah yake fi domin ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya saba Allah da manzon Allah saboda Allah yana nufin to amma fa kada kuma dan kun ji manzo ya gaya muku cewa ba shi da dama ta kashin kansa ne ba ku shiriya to kada ku dauki wannan kuma a wata gaba ta raina manzo shi yasa take sai Allah ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu amma fa duk wanda ya maida wannan ya zama na wata gaba ce ta ya raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya saba wa manzon Allah saboda ya ji manzon Allah ya ce ba ni da ikon da ba ku shari'a to sai mutum ya dauki wannan abun yau manzon Allah raini ya raina manzon Allah sai Allah to fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada duk wanda ya dauki wannan a matsayin abin da zai raina manzon Allah saboda shi dan wuta ne kuma ba zai fita ba duk inda kaji alqur'ani ya ce khalidina fiha abada a haƙin manzon Allah ne amma duk inda ba haƙin manzon Allah bane khalidina fiha ne amma duk inda Allah kaje ya ce ya jeba wani a wuta khalidina fiha abadan wallahi haƙin manzon Allah ne mu uku ne kuma masu wuta duk inda kaje abadan ba wuta bane banda ku uku nan illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan ko a suratul nisa a haƙin manzon Allah ne Allah yana faɗa in ka biyo ayoyin zaka ji lakin illahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida kaji Allah ya fara wa manzo Allah tasliya ne Allah yana sanar da kai Allah ya san abin da ya ba gaskiya ne mala'iku sun sani wa kafa billahi shahida sai Allah ya ce amma fa kafirai innal ladzina kafaru amma wanda ba su da kafiran nan wasaddu an sabilillahi kaddal dalalan ba'ida innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu yashra lahum wala yahdihum tariqan illa tariqa jahannam duk inda kaza Allah ya ce khalidina fiha abada kafirin da ya rena manzon Allah shi ake sawa abada saboda in ya shiga ta ba mu fito da shi shi sa anan ma da Aisha kul inni la amliku lakum darran wala rashada kul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada illa balagan min Allah wa risalati sai ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada manzo Allah ka gaya wa mushrikai ba kai ne mai yin shari'a da kanka ba kai aikin ka isar da sako amma duk wanda ya ji wannan sai ya dauka baka da daraja ne ya raina ka saboda ka faɗa haka fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada saboda haka lallai a kula da haƙƙin annabi wanda suna nufin bambancin haƙƙin Allah da annabi saboda haka dan mutum ya ce manzon Allah ya cece shi manzon Allah ya taimaka masa manzon Allah ya masa wani abu wanda mutabadir din an san haƙƙin Allah ne to sai a duba waye ya faɗa musulmi ne ko ba musulmi ba to idan musulmi ne ya faɗa ba shirka yi ba ba haƙƙin annabi ba Allah ya ba annabi ba saboda musuluncin dan asali ne da zai kare shi daga shirka tunda yana musulunci ba shirka yi ba yana da wani tawili yana da sama a ne duk kuma wanda ya ce a ai wannan ayar ai manzon Allah ba zai iya amfana komai ba to ya aje kansa a matsayin kafiri saboda a ayar ma Allah da kafiri yake magana ka gaya wa kafirai kaji qala in qul inni la amliku lakum darran wala rashada haka duk inda kaga irin wannan ayoyi haka dan ka duba kamar akwai irin ta a can a قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الخير لاستفسرت من الخير وما مسني السوء ita ma wannan fa da kafirai ake ba da wuri ba saboda ayan ka duba baya suratul a'raf ne in ka danyi baya kadan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursahani akwai musulmin da bai da tashin alkiyama ba wanda mu'mini ne magana kafirai ake yi ba su ma yadda da ranar lahira ba suna son su yi wa annabi ƙuriya suna cewa a gaya mana ranar lahira sai Allah ya gaya musu baka sani ba kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu سقط في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألك عنك حشي عنها قل إنها علمها عند الله قل إنها عند عند ربي لا يجليها لوقتها إلا وسقط في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة يسألك عنك حشي عنها ana ma ilmuha inda Allah walakin na aksar nasi la ya'lam sai Allah ce qul la amliku li nafsi waɗannan kafirai ne suke tambayar manzon Allah tan daga yi kafirai sai suka rena manzon Allah Allah ta gaya musu Allah ne kawai ya sani kuma qul la amliku bayan ka ka gaya musu ba irin waɗannan abubuwan ba na kawai na Allah ne sai kuma sai musulmi bai da kasa matsayin kafirin nan shi ma yana ja da manzon Allah bai da wannan saka duk wanda ya faɗi irin wannan a haƙin manzo to wannan lallai ya mai da kansa matsayin kafirai shi za ku alim ma da manzo Allah faɗa walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksatu min alkhairi wa ma masani su sai ya rufe da in ana illa nazirun wa bashirun li qaumin yu'minun daidai ke da wannan ayar illa balaga min Allah wa risalati yana ga kafirai ne ku gane iya hukumin manzon Allah abinda aka turo shi da wanda ba aikin sa bane sana ku tambayi manzon Allah yaushe ne kiyama ku tambayi manzon Allah ya muku a baku littafin ku an duk ba aikin manzon Allah bane ku tambayi manzon Allah inda gaske ne ku shirye yanzu ko kuma ai muku azaba duk ba aikin sa bane wannan amsa ce ta kafirai amma ma al'asar ya zama da wasu musulman sun rubuta kansu sun dauka da su ake to duk wanda yake wa manzo Allah irin wannan kallon ya aje kansa a matsayin kafiri sannan kuma abu na gaba duk wanda har kafiran Allah gashi bayan ya gaba sai ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu wannan tana da bambanci da sauran wa man ya'ti Allah dan kaga akwai wa man ya'ti Allah a can wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin a can ma ba ba khalidan fiha ba abada saboda can mujarradin kafirci ne da sabon Allah kawai amma laifin da yake manzon Allah kai yiwa to yasa Allah yake cewa wa man ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada to a kula sosai wannan haƙƙin Allah ne lalle amma ba Allah ya ga ya manzon Allah ne saboda ya zamana mutum ya dauki wannan ababin abin da zai ga manzon Allah bai kai ba ba haka bane ba kullan yujirani min Allah ahad qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada manzo Allah ka gaya wa kafirai duk inda ka zauna da kafirai ake duk kuma wanda ya dauka da shi ake to ya mai da kansa kafiri ka gaya waɗannan mushrikan inni lan yujira li min Allah ahad babu wanda fa zai tsayar da ni daga Allah idan naki isar da sakon sa wala najida min dunihi multahada ba nan da wata mafaka ba Allah ba in ba isar da sakon nan nasa ko wannan kaga yayi daidai da wancan ayar ko قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم ومن يصف عنه يوم عيد فقد رحمه وانا da kafirai Allah yake illa balagan min Allah wa sallallahu saboda illa balagan zai zama wannan istisna'i ne muttasili wato istisna'i ne daga qul la amliku lakum darran wa la rashada illa balagan min Allah wa salati manzo Allah kamar ya ga kafirin ni ba ni nake da ikon na shirye ku ko kuma idan ba ku shirye ba kun ga kafirai ne muku azaba wannan ba iko na bane Allah ne ke wannan illa balaga ni abin da yake nawa shine isar da sabon Allah ko risalati na'am ai la amliku lakum illa albalagu ilaykum to sai Allah ya cika ayat da man ya'ti Allah wa rasulahu to illa balaga min Allah wa risalati wa na'rifun ala balaga amma bainal mustasna minhu wal istisna fi i'tiradun abin da yake tsakani shine qul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan najida min dunihi multahada wannan jumlar i'tiradi ne lita'kid na fa'il istida'a saboda kaiwa matuƙa wajen kore rashin ikon ma'ana tabbas wannan abu ne na Allah yanzu misali ni abin da ke ban mamaki ba irin wannan kadiyar da abin lura abin mamakin a lura da hankali da kyau har me karanta irin wannan da su waɗannan tsagero da suke karanta wannan da ƙoƙarin nuna ga iyakar annabi da sunan kara tauhidi to in ka kalla da kyau sai ga ashe ma baki da ba su da tauhidi ne rusa tauhidin fuski saboda yanzu a abin da yake hakkin annabin ne a gunsu misali isar da wannan aikin ko gashe shi illa balaga min sai isar da sako daga Allah shine abin da yake wannan gobe ni zai to a tauhidin hakika isar da sakon ma ikon sa ne in tauhidin gaskiya ne isar da sakon ma ikon sa ne ai in mai tauhidin gaskiya da gobe ya sani isar da sakon ba ikon sa bane ba a mai tauhidin na gaskiya na Allah ba na kungiya ba ya san la taharraku zarratu illa bi idni manzo bai isa zama manzo ba bai isa isa da sakon nan ba sai da izinin Allah jiya gashi Allah na gane walau ta kawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin bai isa yi ba sai an bashi umarni ko manzo Allah yana da iko ya yi idan sakon nan tilkaiya da kansa to har illa balaga din ba an tauhidin gafi na ikon Allah ne amma da yake a hankali kowace magana tana da mahallinta mahallin cewa wannan ikon Allah ne wannan ikon annabi ne wannan haƙin Allah ne wannan zance da ake yi da kafin amma mumini tun da ya shigo musulunci ai ya san manzon Allah ya san iyakan manzon Allah ya san inda Allah ya bashi iko ya san inda ikon Allah ne to komar da kai baya cewa a'a ai manzo ba shi da ikon ya amfane ka ka mai da kanka manzilar kafiri wanda ake gaya manzo Allah ka gaya masa shari'a ba ta wuce a kuma shi ma kafirin sai Allah ya rufa ayat da man ya'ti Allah wa rasulahu kada ka ji Allah ya ce manzon Allah ka gaya musu shari'a ba taka bace ba amfani ba naka bane ba sai ka dauka manzon Allah darajar shi tana da na kasu ne ko bata kai ba to idan kai wannan zakat sai Allah ka saba wa Allah kuma man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya saba Allah ta hamban wannan fahimtar fit tauhidi falam yu'min to fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada duk wanda ya raina annabi wuta zai tafi khalidina fiha abada wannan hali ne min damirin min damirin man tilahu ri'atan fi ma'anaha wato halun min da mirman filahu li'ata fi ma'ana to saboda dai daliban luga wato abin da yake nufi wa man ya'ti Allah kaga man suna ne ko yadullu ala zawat ko da yace man la yadullu ala shakhsin muayyan yadullu ala zatin mubham duk wanda ya samu manzon Allah to yana nufin mutum ɗaya mutum biyu mutum dubu ko mutum ɗari ne za a ce man allazina ja'u suwa ya suka su ko to wa man ya'ti Allah rasul duk wanda ya samu Allah sai Allah ba ce fa inna lahum ba sai ce fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada kaga da da a ce mutum ɗaya ne wa man yasilla sai ce wa man yasilla fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha kamar yadda faɗa a ayatul nisa to anan sai ya ce wannan khalidina hali ce daga damirin nan na man wato wa man ya duk wanda ya saba Allah kamar an rarraba mutane ne da yawa afara da afara to duk wanda suke saba Allah to fa inna lahu nara jahannama to zai shiga wata wannan wanda ya saba Allah din sai ce khalidina fiha wani kuma an yi ra'ayan ma'ana in an kalli mun kana nufin kowa da kowa ma'ana baki ɗayan su za su dawoma a cikin wuta akwai yanda ake mura'atul damir akwai yanda ake mura'atul lafaz akwai yanda ake mura'atul ma'ana shine abin da yake bana maimakon a ce man yasi Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha sai ce khalidina fiha to saboda wajen fa inna lahu ana nufin man din ai mura'atul damirin man ana nufin mutum daya wajen khalidi na fiha an yi mura'atin ma'anan man ana nufin mutane da yawa khalidi na fiha abada wannan ba a ne sai kawai na luga wata kila saboda ɗaliban arabiya حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من الضعف ناصرا وأقل عددا hatta idza ra'u ma yu'aduna fa sayalamuna man da'afu nasiran wa aqallu 'adadan kaga har yanzu fa a cikin magana da kafirai ake har yanzu kafirai ake tayo bayani su ne wanda ba su san ina ne iyakar Allah da manzon Allah ba har yanzu yasa Allah ce hatta idza ra'u ma yu'aduna wannan kafirin da suke cewa manzon Allah yaushe ne azaba da suke cewa manzon Allah inda gaske ne yaushe na tashi alkiyama waya kullu wasu hadal ba'din nan to zai ce hatta idza ra'u ma yu'aduna sai har sun za su ci gaba to ita hatta liti ha'il gaya kamar nan an fahimta za su ci gaba a kafirci da raina manzo da yi mai tambayoyin izgili ba za su daina ba har sai lokacin da ra'au ma yu aduna har sai sanda za su ga abin da aka yi musu alƙawarin da suke karyatawa ai la yazaluna ala kufrin ba za su daina kafircin ba ila an yaro sai sun gani min al'azab na azaba su fasa ya'lamuna sannan ne za su sani makararran sani za su san inda hululihi bihim ran da azabun ta soka za su ga yawma badri a duniya kamar abin da ya faru a ranar yakin badar aw yawmal qiyama ko kuma abin da ya faru ranar ya ranar alkiyama in ta zo abin da zai faru to a sannan ne za su gane man azafu nasiran ko za su gane wane ne man azafu nasiran wa aqallu adadan wane ne mafi raunin wan mafi raunin mataimaka wa aqallu adadan wane ne mafi kankanta adadi a awana wajen mataimaka a hum amil mu'minin su ne ko mu'mine wannan kaga kamar an saukar da ita ne akan kafiran da suka halarci yakin badar ko duk da bai tarihin badar ba amma yayi kama da kadiyar wanda suka ji yakin badar dan kamar yadda siyar malaman siyar suka rawaito kissar badar da manzo Allah ta sama ya zo badar ba yaki zai ba ai manzo Allah ya bayani a yakin ba shi ma ya so a koma mutanen makama da ayarin nasu aka zo tarewa kuma Abu Sufyan ya canja hanya ayarin su ya koma lami laga ba tare ba su ma haka sun haɓa sun ce to a dawo ba sai an yakin ba tunda duke mu tasira amma a ciki sai akwai Abu Jahl bin Hisham ɗaya daga cikin shugabannin kafirci a ciki sai ce a'a ba za mu koma ba ai a ce mun zo dinnan mun koma to har yanzu akwai barazana akan hanyar kasuwanci hanyoyin da na kasuwanci suna da barazana kamar da yanzu yakin da ake na duniya dinnan akan iyakokin ruwa na jiragen ruwa da suke dauko kaya ko duk sojojin duniya na ruwa suna da masu karfi saboda kare turkul malaha hanyar da ake bi a kutsa ta teku a ɗebi dukiya a kai ta ko ina za a lafiya ka zo ta ƙasa ta tara kayan wata ƙasa to irin wannan tsari ne su ma mutanen badar da kursha ta sha'a dole ne mu kiyaye hanya in dai har zamu iya dukiyar mu baki daya hanyar da muke kasuwanci ba aminci za a dinga zuwa ana tare mana hanya to ai mun zama kasar da mutane dole ne sai mun ladabtar da musulmai sai an yi yakin nan don mu lafiyar da su a samu hanya angantacciya a daga kasuwanci lafiya kuma sannan idan mun tsaya musulmai za su san man akallu adadan a nahanu amhu za su ga suwaye ne waɗanda ba su saba mu ne ko su sai mu za mu zo mu zauna mu yi kwanaki mu sha giya a mana waka mu yanka raƙuma in ji abu jihar ashe zuwa ne to kaga kamar da su Allah yake to idan ranar azabar ta zo za su gane waye yake mafi karancin masu taimako din su ne ko manzon Allah kuma haka ya faru ga Abu Jahal bin Hisham ko ya zo kuma bai koma ba
قل إن أدري أقريب ما توعدون أم نجعل له ربي أمدا
qul ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ka gaya musu ka ce in adri ai ma adri ka gaya musu ka ce ban sani ba a qaribun ma tu aduna ban sani ba abinda ake muku alƙawarin nan na azaba kaga nan dinna zaka gane wannan jumlolin fa da ake fadan cewa ku sani shiriyar ku darshin shiriyar ku manzon Allah ka gaya musu ba a hannunka yake ba wa ake nufi manzon Allah ga kafirai gashi nan kuma ya ta gaya musu har ma ana ga ka gaya musu azaban nan da suke izgilin cewa ربنا عجل لنا قطنا هو قبل يوم الحساب هو wata aya waya ko na mata hadal wa'd in gaskiya ne yaushe ne to ka gaya musu ce in adari a qaribin matu aduna am yaj'al lahu rabiya amada ka gaya musu ban sani ba a kashin kaina abinda Allah ya muku alƙawari na wannan azaba din abu ne da zai faru nan kusa ko kuma sai nan gaba am yaj'al lahu rabiya amada ko kuma wata ila ubangiji zai sa masa amada lokaci mai tsaho gayatan wa ajalan la ya'lamu illa Allah bai sanar da ni ba yanzu ai ko ba yanzu ba saboda manzo a matakin farko su kafirai suna yin tambayar ne dama saboda izgili ga manzo sallallahu alaihi wasallam to ya zama na dole saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bada amsar abin da ba shi aka turo shi ba to ya zama dole manzo Allah ya ja musu layin iyaka in ana illa nazirun wa bashirun liqawmin ni abin da aka so ne muku gargadi ne muku bishara idan kun bi amma ba a turo ni da ringa ba ku labar kuma idan da manzo Allah bai shata kafirai wannan layin ba kai har a cikin mu'mini wannan gargadin idan da manzo Allah sallallahu bai shata layi cewa ga wazifar manzo manzo ga iya aikin sa ba to ha a cikin mu'minai wasu za su sauka a wannan lokacin daga doron da'awar musulunci sai zana an maida manzo Allah kamar wata shakhsiya ce usduriya kai wani abun mamaki ne wata yazo tambaya manzo Allah za a mun haihuwa shi za a yi sai a maida annabi ma kamar wani abu daban wanda ba shine ruhi risalar ba akwai wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna yace saluni ranar manzo Allah yana son ya nuna isassa yace kowa ya tambaye ni abin da yake saluni iya kalmar saluni ko kowa ya tambaye abin da yake so suka dinga yin tambaya wani wannan hadisin yana a muslim yana cikin sahihi imam muslim wani akwai wani abdullahi bin huzafa as-sahami yazo ya durƙusa gaban manzon Allah saboda shi baki ne babansa balarabi shi ba balarabi ne a baka fata ana yi mai gori ana ta ko ba dan gidansu bane shigo gwani yana zama ce manzon Allah mana abi yace abuka fulan duk wanda ya zauna sai tambaye manzon Allah me ka ashe yace da ya koma gida mutane suka dinga masa cewa ka so ku kunyata uwarka ne idan da manzo Allah ya ce baban naka ba shine ba ka kunyata babanka kina a gaban duniya to duk wanda zai ce ya rasulullahi ga yamin kaza ya fada ga yamin kaza ya fada shine na karshe yazo gaban manzo Allah ya durkusa ya rasulullahi man abi yace abuka husa abuka fulan babanka shine lallake dan wannan bawan Allah yana ke kokonto akai anan da aka tambaya sai na Umar sai ya gane mutane fa sun sauka daga doran abin da manzo Allah yake yi ta salumi din nan suna son kamar tambayoyin nan an koma babin faso ake a manzon Allah koriya sai da Umar sai ya durkusa ya sa kuka yace ya rasulullahi radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bika nabiyya ya rasulullahi ba sai ka gudan ba mun yadda kai manzon Allah ne ba sai ka gudan ba manzon Allah ce a aka basu ta tambaya ta ce fa wallahi la tasaluni an shay'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi makami haza yace yanzu fa ga wuta ga aljanna ina kallon komai in dai ina zaune nan duk mai tambaya zan bashi amsa to kaga a irin wannan murkifin da a ce manzo sallallahu alaihi wasallam a haka ya tsaya to kafin mutum ya zo ya tambayi manzon Allah ya hukuncin sallah yake ya hukuncin azumi yake da sai mutane sama manzon Allah tambayoyi na duniya marasa amfani barkatai kan abin tambaya da ne amfani shi kuma manzon Allah an kira shi ne ya kirayi mutane zuwa shari'a zuwa Allah zuwa tsira to yasa ake ta faɗa ku tsaya ku ga iyakar da'awar nan abin da ake da kirawo ku shine bi in ana illa nazirun wa bashir kitabun unzila ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur zuwa ake tsayar da mutane ka dora ta kan hanya amma ba wai kai ta ba mutane labarin abubuwan da suka shafe su kasan ba shi ne abin da wannan yake nufi amma kwata-kwata wannan ayoyin ba suna a mahallin nuna manzon Allah dar da shi takaitacciya ce akwai abin da bai sani ba kwata ba wannan suke nufi ba saboda a duk wannan din la alaikum lakum darran wala rashadan din dukkanin sa idan haka kalle su za a ga manzon Allah Allah ya bashi dama a ciki a dukkanin kuma ina kai ganin manzon Allah yana da iko din idan tauhidin gaskiya ne ba shi da ikon ai in tauhidin gaskiya za ka yi na hakika Allah ne yake da komai ai sannan a dukkanin abubuwan Qur'ani ma ya bada wani misali ba lalle ban mamaki akwai abubuwan da za ka ga irin waɗannan din haƙƙin Allah ne Allah ma ya bawa kansa ya ce ba mai shi kuma ya ba manzon Allah ba wai abin da ake cewa kamar sunayen Allah ba a'a ya zaka bar shari'a din da Allah yake faɗin cewa shari'a ta sace ko innaka la tahdi man ahbabt manzon Allah a ƙashin kanka ba kai ne mai shari'a ba saboda da manzon Allah a ƙashin kansa shi yake bada shari'a ba zai bar Abu Lahab ya bai shari'a ba walakin Allah ya hadi man yasha amma duk da hakan Allah ya ce ba kai ne mai shari'a ba ta Allah ce Allah ne mai yin shari'a amma kuma Allah ya ƙara faɗa cewa manzon Allah din yana yin shari'a da ko Allah ya faɗi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hanyar nan mai rufiya kai ne mai shirya da mutane zuwa kai kaga can Allah ya bawa kansa nan kuma ya bawa manzon Allah kaga haƙƙin Allah ne a haƙiƙa haƙƙin Allah ne amma ya bawa manzon Allah saboda me saboda san yana nufin haƙiƙa ma'ana a haƙiƙa wanda yake da iko ya halitta shiriyar nan ya kera ta a zuciyar mutum ya shirya ta shiga Allah ne yake da wannan iko amma manzon Allah shine hanyar shiriya shine zai iya ɗauka kai ɗora ka kan hanyar da zaka je ga wannan zaɓin na Allah shi yasa can Allah ya ce shiriyar ta ce nan ya ce manzon Allah yana yi to saboda haka waɗannan abubuwa ne masu kudura suna da muhimmanci da hatsari hatsarin shine in mutum ya kalle su ta yana a ganin cewa wannan abin yana nuna wata iyaka ne da aka wa manzon Allah to ya halaka amma idan mutum ya kalle su ne a yadda manzon Allah ya faɗa zance ne da kafirai wanda bai san Allah ba kuma ake gaya yau amma afuwa mun fita daga asalin ayar yau misali manzon Allah da yake kira hana bautar kafirai yana gaya wa kafirai maka nan wannan gumakan da kuke kira wallahi ta da'una min dunillahi la yamlikuna la yamlikuna lakum rizqa ko ba su da ikon su komai manzon Allah ya kore sai kuma yau manzon Allah sai ce kafiran nan yau shi yana da ikon ya musu wannan dan Allah kafiran nan ba su dauka manzon Allah soke ya allanta da kansa ba ya kore gumakan nan duka ce ba su da iko amwatun gairu ba su da iko ba su da amfani yau kai kuma sai kuma manzon Allah ya ce wannan abin da ya hana na shiriya na amfani na arziki shine yake bayarwa wannan kamar me yace manzon Allah ya allantar da kansa abin da ya hana gumaka ashe so yake bawa kansa haka za su fahimta to yasa manzon Allah duk sanda ya kore sai ya danganta wa Allah saboda so yake tsayar da wutar Allah iyakar ma'anar waɗannan sukofi kenan da manzon Allah ke korewa kansa amma ko da wasa ba manzon Allah yana korewa ne saboda ya ba wani fuska ko wata kofa wani ya yi zaton cewa manzan Allah darajar shi takaita ya wuce idan mutum wannan zaton to ya zama na kafiri saboda ya aje kansa a cikin kafirai hatta idza ra'u ma yu'aduna fa sayalamuna man zafu nasrun wa aqallu adada qul nadri ma tu qul nadri aqribun qul nadri kaga ya musu in adri ban sani ba aqribun ma tu'adun abun nan da ake muku alƙawari abu ne na kusa am yaj'alu rabbiya amada kamar yadda Allah ya faɗa mana kenan a can an jaye ko wa in adri a qaribun an ba'idun ma tu'adun ban sani ba nan kusa ne ko da nisa wani alƙawarin da Allah ya zai faru alimul ghaib alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada wannan a kamar wato bayani ne akan da yace amir Allahu rabbi ya amada ban sani ba ban sani ba abin nan kusa ne ko ba kusa bane ba ko ubangiji ya samu lokaci to sai ce alimul gaib wato istinabi ne ratan huwa alimul gaib daman shi ubangiji na shine masanin komai abin da ya buya da abin da ya bayyana shine masanin komai to shine ya sani kuma shine zai saukar da azaba ko kada saukar alimul gaibi masanin gaiba shine ubangiji na فلا يظهر فلا يظهر على غيبه الغيب ما غاب عن العباد abin da ya buya gabarin bayi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada shi kadai ne masanin gaiba fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya tsinka yadda kowa ala ghaibihi akan gaibar da yake banci kansa da ita ahadan kowanne ɗaya minan nasu daga mutane ko wato wannan alghaib din nan da yake ala ghaibihi yana nufin masta'asara Allahu bihi shi sa shi fala yuzhiru ala ghaibihi kaga nan alimul ghaib masanin gaiba nan yana nufin aljin kullu ma ga ku algaib shine ilimin Allah da ya buya ga burin mutane sannan ana fassara shi majazan akan halittu da mutum baya ganin su kamar mala'iku duk abin da baka gani wa kullu ma gaba an ko duk wannan shine gaiba to saboda kaga ma'anar tana da fadi ilimin Allah da halittun Allah da ba a gani da duk abin da kai baka gani shi ba shine gaiba to sai ce fala yuzhiru ala gaibihi to gaiba da yake tasa wanda Allah yake mutunsa da ita ba wanda ya sani sai shi wannan kuma wani abu na hukuntu ba wani abu na ja amma akwai gaibar da Allah ya sanar da wasu wanda Allah zai faɗa a gaba amma gaibu da yake cikin ilimin Allah abin da Allah ya bawa kansa sani wannan ba wanda ya sani bai san kayar da kowanne ɗaya daga cikin bayansa manzanni ba saboda in ka fassara kace misali abin da Allah ya sani na gaibu ana nufin ilimin Allah manzanin Allah sun sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ilimin Allah to manzan Allah ya tare da Allah ilimi kenan wanda kuma ba wanda zai faɗa haka saka ilimin Allah maktasallahu bihi abin da shi kadai ya bakan sani to wannan ba wanda ya san shi amma gaiba wanda Allah ya yarda wani ya sani to ya sanar da manzanni sun sani shi ne zai faɗa a aya gaba yace illa man yartada min rasul wanda istisnai ne daga wancan ahadan din babu wanda Allah yake tsinkayar da shi ya san wani abu na gaiba illa man yartada sai dai wanda Allah ya zaba daga manzo illa man yartada min rasul sai dai wani daga cikin manzanni kowane manzo wanda Allah ya zaba to wanda Allah ya zaba shi wannan Allah yana iya sanar da shi kuma amma yadda zaka wada hadisin nan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugabannin wanda Allah ya zaba kuma ba shakka Allah ya tsinka da manzon Allah Allah ya sanar da shi abubuwa da yawa na gaiba daga labaran duniya da labaran lahira abinda za a yi a lahira kai har gaiban ma da yake wato ba gaiban ce ta manzo ba gaiba ce ta wani ma'ana abin da yake banta a cikin zukatan kafirai duk za mu ji manzan Allah ya ta ba su labari kayi kaza a gidanka sai kafir ya musulunta duk Allah ya tsinka da manzan Allah irin wannan wannan yana cikin gaibu da Allah yake sanar da zababun bayansa to wannan illa ma yata da min rasulun banda wanda Allah ya zaba min rasulun wanda daga cikin manzani to fa innahu to haƙiƙa shi fa innahu haƙiƙa shi ma idla'i alama sha minhu idan Allah ya tsinka da shi wato akwai wani abu mai wahala da ake ce masa marju'ud damir kai da ce alimul gaibi fala yuziru ala gaibi illa man irtada min rasulun fa innahu kaga aqrab wato shi manzon kenan to shi manzon da Allah ya zaba to yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada yasluku rasadan mala'iku masu gadi wanda su dinga gadi shi suna bashi kariya za su dinga tafiya min bayni yadayhi wa min khalfihi gaba gare shi a rasu shi manzon wa min khalfihi da bayansa kaga nan ba ai tauzi'i da mai ba saka duk wannan damiran fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada duk damirin na komawa manir tada min rasulin ko kuma lamirin fa innahu zai komawa wancan lamirin asalin alimul gaib Allah ne masanin gaiba fala yuzhiru ala gaibihi baya sanar da kowa kan gaibarsa ahadan illa man irtada min rasulin banda manzo saboda illa man irtada din nan ya zama da kamar mu'tarada ce saboda yi tafsilin wane ne ahadan din ko da yake nufi to sai ce illa ma da fala yajiru ala gaibihi ala illa man irtada min rasulin to fa innahu to zai kuma Allah to hakika shi ubangiji kaga nan ba manzo kenan hakika shi ubangiji yasluku min bayni yadayhi yana tafiyar da rasada yana sanya wasu mala'iku masu gadi min bayani ya daihi min khalfihi gaba ga shi annabin da bayansa wato da annabin da Allah ya zaba to Allah yana gade shi da wasu irin masu gadi na musamman na daga mala'iku wanda suke shiga gaba da bayan wannan manzo din so laka fa'ilul itlaq din fa innahu yasluku fa'ilin wane ne yake sanya masu gadin shine Allah fa innahu yasluku min bayani daihi min khalfihi rasada to Allah shine fa'ilul itlaq din kenan saboda wannan hudin kenan shi yana komawa Allah alimul ghaib kaga nan damirin ya rabu kenan ko kuma kamar yadda studio nan kawai ayi al muhafaza ala tauhid ad damir kawai a ya zama marji'in sa tauhid marji'u ad damir damirin da ya koma wa dai ne kawai fa inna huwa yasluku min bayni jayhi min khalfihi rasada wato manzan malaiku suna bi ta gaban sa amma ta fasara ta fi kusa da yadda tartibin ayar zai fita saboda manzo ba shi da yake tsara wa kansa irin mala'ikun da suke gade shi su ba shi kariya ba Allah ne yake masa wannan jibin tallar Allah gare shi to da fa'ina wanda zai koma wa Allah
ليعلم من قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأوصى كل شيء عددا كاغدي كاغي shi yasa ga anan ma sa asawi ya yi wannan tafsirin da na yi yanzu ya ce fa inna hu yasluku ya ce taqarirun wata tahdiqun lil izhari mustafa da min al istisna ko wato istisna idan na illa man irtada to abin da ya bayyana wanda fahimto illa man irtada min rasulin din nan to Allah yana tabbatar da ta hanyar da yake mai zabin yace ka annahu qala kamar Allah ya ce illa min rasulin kawai sai dai manzo kowane irin manzo da Allah ya zabe shi fa innahu to haƙiƙa shi ubangiji iza arada izharahu ala gaibi idan ubangiji ya nufi ya nuna wa manzon nan gaiba ja'ala lahu mala'ikatan min jami'i jihati sai Allah sai ya sanya wa manzon nan mala'iku ta kowane bangare ya haru sunahu min ta'arud shayatin lahu sai su kiyaye manzon nan daga kada shaydanu su bujiro masa ko kaga wannan shine ma'anar ayar nan da Allah ya faɗa wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala rasulin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati fa yansahu Allahu ma yulqi shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati duk manzo sanda manzon ne yake yin karatu sanda yake sallah to sai shaidan ya zo ya yi kokarin ya ci kurkuɗa wannan karatun ya lalata abin da manzon Allah yake karantawa fa ya sahu Allahu ma yulqi shaytan summa yuhkimu Allahu ayati sai Allah ya sa malaiku su zo Allah ya lalata ma kirta shaidan nan Allah ya bar ayoyinsa daidai da manzo ya karanta su kaga wannan fa inna yasluku yayi dinin da wancan manzon da Allah ya san da shi gaiba to Allah yana bashi kariya ta musamman shaidanu ba sai bujuro masa ba su rikita masa abin da yake karantawa ba liya alama liya alama an kada ablagu risalatu rabbi wannan lamu ta'alil ce lamu ta'alil ce ma'ana lami ce mai fadan dalili menene yasa Allah yake zabar manzanni ya sanar da su gaiba kuma sannan in ya sanar su gaiba ya sanya mala'iku su gadin su me yasa Allah yake sa ai gadin nasu wannan gadi ne na musamman ba irin gadin da Allah yake wa mu'minai ba ba irin gadin da ake wa khasawan bayi ba a'a wannan gadi ne daban da ake wa manzanni masana gaiba meye illa yin gadin tace liya alama an kadablagu risalati rabbihim saboda Allah ma'ana Allah yana kara manzannin ne saboda Allah ya gani a fili abin ya bayyana a fili kowa ya sani tabbas cewa an kada ablagu risalati rabbihim kowa ya san cewa lallai manzannin nan sun isar da sako lafiya ba wani abu ya tare su idan ku aka bar shaidanin nan ba ba su kariya ba to babu wanda zai san sakon balle fahimta saboda shaidanu za su bata ta saka liya alama an kada ablagu risalati rabbihim Allah yana haka ne don ya tabbatar ya bayyana a fili cewa kad ablagu hakika mazan nan sun ida risalati rabbi sun ida sakon ubangijin su a wata qira'a liya alama an ka dubuligu kad ubligu dan Allah ya tabbatar da cewa kad ubligu risalati rabbi Allah yana kare mazan ne dan Allah ya tabbatar cewa kad ubligu an isarwa da bayi risalati rabbi aiki aikin da ubangijin sai turo manzanni wa ahata bima ladayhi kuma liya alama an kadalago salatul bihim sannan wa ahada bima ladayhi sannan kuma Allah ya kiyaye abin da ke daura da su arfin alamu kadalin ai fa alima zalika Allah ya san haka kuma Allah ya kiyaye su da kiyaye wasa wa ahsa kullu shay'in adada Allah ya kiyaye komai a wajen sanin adadin sa lokaci yayi alhamdulillah amin